الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فذكرى لسري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دار الله ربا شاو بوت محرم ذكرى تبقوا لي لدليل الأربعين الوقيت bayan kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya yi da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Idan ba manta mun zai darasi na ɗari biyu da talatin da bakwai. Za mu tafi darasi na ɗari biyu da talatin da takwas hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da tasa'in da uku za mu tafi da tasa'in da uku. muna cikin kitabu kitabul fadail falalan sahabbai babu fadail ummi salam kusan idan mutum bai san duk wanda baka sani ba idan wato ba za ka gane irin kima idan an taba ki ba za ka ji zafi ba in dai baka san mutum ba da an taba ki ba za ka ji zafi ba za ka gani za ka yi taɓa wani gaba gari kawai amma idan ka san waye lokacin da aka taɓa shi to ko shakka babu za ka ji zafi a ai shi za a ke so a san suwa yi zaɓa a nawa alaihi salatu wasalam ai kun gara sha ba da wannan misali da ƙadirin misali wanda a wannan baya ba wani lokaci da alayin lokacin ana yayin lokacin da dan jamhuri yake kan zabun da zakin safai zaki su muawiya ta ko ana dan malik a ce ba taba yin sa ba shine magana da ba in musulmin kaza duk wayannan na ga yawa ne ko da su muna tsora na ce masa kaga a jagul bara yayi kasa da wajen 136 na ce zan iya ga ma duka na domin duk da ya yi gama karatun sa awa uku da na koma gida zan da wani sai na ji duka a sai da daki na tafiya wai ta saka ji da duk wannan sai da ba na ki bane saboda ta wani abubuwan kanta baya dauka tana jin ta bargala sai ka yi ɗayan dare ina ji sai na ji duka saboda haka duk wasu kalmomi kaza wallahi ni ji da ran da ake karatu da ranar da ke saukewa sai na ji duk wannan tabargazar da aka yi a taɓa su ummu sulaimin a taɓa su ummu salama a taɓa su anas dan malik duk na ji ni ba wani yin aka yi ba na ji anas dan malik bai taɓa yin dukkin ba mun ji cewa ƙarya ce kirkirar sa ba haka to a daidai wannan gabar kun ga wani ya zo taro a layin ya gama wannan dukar su aka yi sa'a wani na gurin shi kuma yana taron bai gamsu ba shi challenge shi ma ga yadda da aka matsayin malami saboda aka ji an zage su mu'awiya yaji ba zai iya jurewa to sai ya haifar da hadda hayaniya tun daga inda ake haƙobar gidanmu don mutan gidanmu su ce duk suna da ƙarshe ne wani da ya zo a cikin matasa kawai sai ya shiga wa malaminsa ya bai san me aka yi ba kawai yana zuwa ana zuwa ma'auya bai zaga ya ce an zagar sa an zage shi nan kaza kaza dogarin hayaniya dai har aka yaga ma riga can dai bayan abubuwa sun lafa an sai hadda yan sanda abubuwa sun lafa sai wace yake tambaya wa wannan mu'awiya mu'awiya kafinta mara bukari Ismail na baki wannan labarin wani lokacin ya turo zai ita dariya kawai kawai muka ce har wannan muka saba zama da su da na ce mu'awiya kafinta sai ka ga ana dariya shi wai ya rasu wani mu'awiya kafinta na tsinki ya rasu shi ake magana bai san mu'awiya na annabi ba bai gane cewa mu'awiyan annabi ake nufi ba ya ɗauka wani ne a nan unguwar kafinta da shi ake yace an zage shi da ba da shi ake wadana annabi ai ganganci ne ko da wajen din babu daɗi Allah Allah ai ya kamata ko da na nasin ne ne kai ka shiga ai dai ka tsaya ka dole wani yana da gaskiya wani bai da ita yawa to muhallu jayi dai anan shine da zarar mutum ya san martabar sahabin annabi alaihi salatu wassalam to idan aka taba shi aka zage shi zai ji ciwo amma in ma bai san shi ba shikenan kawai zai wuce wanda ne san martaban mahaifinsa ba yanzu dan ka soke shi ko a jikinsa ko a jikinsa yawwa ko ba wanda ne dame shi kawai zai yi harkar to wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake gaya ma wai suwaye kama ajiye wannan magana cewa laqad radiyallahu anhu ko laqad radiyallahu anil mu'mini in yubayi'unaka tahta shajara ko jiya muna karatu da wasu mata islamiyya wannan da muka zo kan wasilul hudaybiya annabi alayhi salatu wassalam ya ce la yadkhulun nar man baya tahta shajara annabi ne yake duk wanda ya mun baya a karkashin bishiyar nan ba shi ba wuta sai na ce musu kun san su nawa ne su dubu ɗaya da ɗari hudu ne a wannan lokacin kowa saboda an annabi zai je sulhul hudaybiya amma sulhul hudaybiya ya rage take kadan ya shiga cikin maka ina yawan gayawa tsofaffin al'adun mu da sababbi ka gane ko wanda yake Najeriya ya taɓa zuwa daga Kano zuwa Lagos a ce ba duk tafiyar nan da kai kana ta tafiya awoyi awa shida kana tafi a mota ya rage wa gwamnati sha biyar ba ka je cikin Legas kawai yan zanda ko kwastam sai ko ba kan irin wannan ba aka yi wa annabi kuma a kafa kun san wata wani ikon Allah wannan zuwan mu aiki a hajji sai da wannan abu ya faru da mun tawo duk mun yi jiran umara mun tawo a cikin mota wannan mota ta sahabila muka tsaya muka yi asuba a wani masallaci a hanya wallahi mun zo muna biyo kanshin maka muna hango gire-giren dan bai ku minti ashirin zuwa wani abu mun shiga cikin duk gajiyar mun ma shiga ciki kawai inda za mu ƙara sahara ne kawai jami'an tsaro suka tare mu mota uku muke da ba amma duk sauran biyu su mutu suna shigowa dama tsarin da suke yi za a shigo ko a zuwa duk da su ɗin ma wuya kowa za a duba shi kana a tabbatar cewa kai hajj alhaji to duk ba mu da matsala alhazai na shi kawai sai direba shi kuma ba shi da izinin laisansin da na shiga mashaƙin ya ƙare ka san kuma nan zannan Najeriya ba ruwansa duk doka a gurinsa tanzi ya ta ganar tanzilin milafin alam nan zannan Saudiya baya jin bari wannan dokar ita za a bi kawai yakan da direban da yake juya da ya koma madina laqad laqina min safari da hada gaba e ko hankalin sai sai saboda haka sai sai aka buga aka raya shi direba yake gashi yi ta kokari a waya yayi kokari yanzu ya yi sabuwar rijista ta ki saboda aka aka yi jiyo da mu saboda aka da aka jiyo sai muke wa direban magana ta mai jeje ba shi da damar shiga gashi nan kaza kaza saboda aka ce inda muka yi sallah asuba sai muka ce to kai ya koma ba zai mai da mu madina ba ya tsaye da mu a nemi kamfanin da ya kai mu yi magana da su ya za ka mai da mu madina kana so ka gaya mana ba za mu yi hajji ba ke saboda haka aka tsaya a wannan gurin duk mutane kowa hankalin sa ya saboda haka aka riga su kuma mutane suna da wata ɗabi'a ba ruwansu ni ba yi ba amma ana matsa mu da Allah mu ne ba magana kowa hankalin sa ya tashi za a zo a yi ta magana shi kuma direban shi kansa hankalin sa ya tashi yake mu dai a yi magana ta nan a yi ta nan da karfi dai mun dau aro sun fito an fara bacci a kasa yi saboda wahala kawai dai Allah ya ce muke mu kan aka yi magana da kamfani sai suka turo wani direba mai lafiya da ya zo ya fita wannan ya fita suka ɗauke shi aka koma shi da shi madina mu kuma aka koma da mu da suka duba suka gani suka ce to a wuce to abin da nake wa yan moda nake kun san me za mu tuno annabi alaihi salatu wassalam ku duba ku ga ba Allah ne ma alƙawarin zai shiga laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil hajj Allah ya ce la tadkhulunna al masjid al harama la mutum da zamu rika zambi Allah ne ya rantsi da zati da cewa na rantsi da zati da sai ka shiga masjid al haram da ya zata amini da muhalliki kuna masu aminci kuma za ku aske gashin ku domin za ku aikin umara wa muqassirin la takhafu amma ku ga me faru aya ta sauka ya gani ya tabbata a mabarki Allah ya nuna wanda shiga amma da aka zo kalli jaraba da Allah ya faɗa ana ji ana gani aka ce ba za a shiga ba to wannan karatu ne kawai abin da na ce wa al'umma shine ku tuno annabi a kafa yanzu mu a mota kowa ya dawo to haka tafiya Madina ma daga Madina zuwa Makka kai a mota yanzu duk da yanzu ana hawa jirgi ko da jirgin ya hawa ɗaya da wani abu zaka tuno cewa annabi a kafa shi da sahabbai haka suke to shi ga kowace irin nau'in ibada darasi take koyar da mutum darasi ne babba to ana so yanzu a fito da kima da martaba ta ummu salama domin a wannan sunan lodariya din da aka shiga tashi hankali da yanayi annabi ya zo kaga an ce a koma ka duba yanayi ai anan zaka ga wani wani ma yana kaunarka amma sai ba ce siya habaran kai dai yanzu duk wannan abin da muka yi haka zai ka girmama ka amma zai ma tawon kai gaskiya ran kai dai ba za a yi kaza ba kaza kaza kuma wasu za su bi shi haka annabi ya ce kowa ya aski ya yanka abin wato da dabbar da mujiya ya yi magana ya kuma ka tantance ya bada ya kowa ya tarkwai tarkwai kawai suna zaune sai ya shiga gurin ummu salama tantinta sai ya ce annabi na ummu salama ta ga ran wato hankalinsa a tashe ransa ya bari ta zo ta ce me ya faru ya ce wayannan bayan Allah sun halaka me ya faru sai ta faɗa sai ya gaya mana sai ta ce abin da za ka yi shi ne kar ka kula kowa kar ka ƙara yi wa wani magana kai je kake kawai je ka ƙara ka ka yanka dabba ka sa a ba eh yana fitowa ya sa aka yi masa asiri nan da nan sai ga kowa duk kakkace mai wanda gaba ɗaya an yi na ummu talaba ta ce fuskar annabi na walƙiya na mulka ya dawo ya gode mata akan abin da take ne malamin suke cewa idan ana magana akan shekar hankali ba ko yaushe ne za ka mutum da ya kalli mutane ya ce ai mata ba hankali ne da su ba kalmar ta yi tsauri domin in kai umumi ba ka kyauta ba yawa umumi ba ka kyauta ba to ita ummu salama mace ce kyakkyawa ga ta da shekaru amma kyakkyawar ba sannan ana magana ta wajen hankali kamar yadda mun jiya sannan mace ce wadda ne kamar maza idan ka ɗauko shawara ka kawo to za ka sha mamaki yadda za ta ba ka shawara to mun gani a shekara ta shida abin da ya faru dangane da shawarar da ta bayar shine malamai suke cewa ta kubutar da al'umma matuƙa lokacin da ta ba da wannan shawara a aka zo aka yi sirrin labiya kun ga wancan wajen ruwaya ma nuna ce sai da annabi ya musu magana ta uku ba ku tashi ku yi aski ku yanka dabba ku kowa ya zauna ku tashi ku yanka dabba ku ku yi aski ba wanda ya dace da ya magana nan zau kai ma ka san idan annabi ya umarni وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره Allah ya man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina ai fata ne in bin annabi fata ne yudi za annabi hankalin zai kai waɗanda suke biyayya mutum dubu ɗaya ɗari hudu saboda haka wannan ita ce na na ummu salama sannan dadin dadawa uwa ce wa azwaju ummahatu saboda haka matan annabi iyayen mu ne shi yasa walai ke cewa an duniya za ta wato idan za a kai karshen duniya ba mace a duniya wanda za a aura in dai na mata annabi ce ta rage to ba za a aure ta ba shi yasa za ga na na aisha annabi ya ba duniya shekarar ta sha takwas kaga a daidai lokacin ai tana bukatar aure amma ba wanda ya aure ta kuma sai da ta kare shekara arba'in da wani abu a duniya haka ta zauna kuma saboda ne ita uwa ce to shi ne min fadaili ummi salama ummi almu'mini yana daga balalar ummu salama uwar mu'minai radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda ala hadithu an wa khamsu mi'a wa arba'u wa arba'atu wa tis'un hadisi ne lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da tsayin da an usama ta bin zai an karɓo daga usama ta ɗan zai anna jibrila alaihi salam lallai malaika jibrilu alaihi salam a dan nabiya sallallahu alaihi wa sallam wa indahu ummu salam ya zo gurin annabi alaihi salatu wa salam lokacin ummu salama na tare da annabi faja'ala yuhaddi sai rika zantar da annabi alaihi salatu wa salam ثم قام وأبوه سكتته في ميكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يا النبي يجي أم سلمة من هذا والنبي يزوجنا كنا وعي وعي ونا قالت لي من رواية قالت لي هذا دحية وانا أين يتكلمين وانا متاجين صحابه kyakkyawan nan shi ne ya zo gurin ka kuka hira kada kun musalama kun musalama ta ce ai mullah na rantsi da Allah ma hasibtuhu illa iyyahu ban yi tsammanin wani bane da ban kun ba shi ba shi ne ya hatta ta ne ki hudu mata nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam yukhbiru jibril tace har sai da na biyo hudubar annabi alaihi salatu wasalam yana ba da labarin tattaunawa da suke da jibril sai na gane ake jibril ba jibril ba ne diyatul kalbi ba shi bane ummu talaba din nan ita ce wani baiwa Allah da za ku tuno babba abin da ake tuno da shi wanda sunan Hudaybiya lokacin da mijin da Abu Talaba ya bi duniya ai kaga ta fado wata kalma ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma atini bi musibati wa akhliqni khairan minha لتجي أي المسلمين خير من أبي سلمة ta faɗi wannan addu'a da annabi yake duk wanda musiba ta same shi duk kankanta ta ko ta shige ta da mulka ya tsinke to abin da ake so ka faɗa ke ko da ka bi da abin da ya zo sabare kai wannan addu'a Allah ya canja ma da wani abu da yi da alkai ta yi addu'a kuma dai ta ce to ta san dai annabi ya ce duk wanda ya yi sai Allah ya canza mata abin da ya yi da alkhairi sai ce amma a cikin musulman nan waye ya kuma dina me yasa ta faɗi wannan saboda ta da ta taba kawowa ta guje aure saboda ba ba ta cikin tana ganin cewa ita bata kai ba amma sauran musulmi da take kallo tana ganin ba kamar mijinta kuma haka ake so mutum da laba cewa mijin ke zanto ba wani kamanci ba a nuno da labarci su rika cewa ina ma wannan ne miji na mutum zama ba kwanciya ko ki rika tunanin lallai sai ya zama ki to ake wannan da suke cewa beauty is in the eyes of the beholder to abin ya zama ya yi rasin har abada ya zamto shi kadai kike kallo tace awwal baitul hajara ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam tace su ne farkon gida da suka fara hijira da aka ce a hijira abu annabi su suka fara hijira wannan balalaci annabi yace a yi hijira a dawo a biyo shi zuwa madina su ne gidan farko da suka fara buga annabi sallallahu alaihi wasallam ta filo wannan martaba ta ce ana wanne yanayin ba a ɗau lokaci ba sai a taba a rinta hajjo suna biyar turo ya ce aje a gaya mata shi bai ma san wannan abin da ta yi ba aje a gaya mata yana son ta da aure to a nan ne gurin take cewa a fakultu sai nace inna li bintan wa ana ghayur yace ku je ku gaya ba ina da yaya sannan na da kishi wata ruwaya ta kara da cewa kuma ina da shekaru annaba ne da zai tsaya yace ku je ku gaya mata shekaru ni ma ina da su ai ba ta girme ni ba sannan kuma ‘ya'ya kuma ‘ya'yanta a yana mai shi ne wannan ɗabi'a da za ku ga da iyayen mutum ɗauko ta da na ce ɗaya yawa ba da yanzu suna faɗa su ma zaurawa su ce in dai aka sake ki yanzu da ɗa to kin shiga uku wani ƙulƙul za a zai zo ce miki ba ki to min da yara ba ko mutuwa ba ma take ba ko mutuwa ba ban ce kaga su wannan ai baban su mutuwa ai yau sannan ina da kishi shine ai zaku ga to da su Zainab su Dora abai da muka faɗi su Dora din nan ko Zainab ne ce wanda annabi yayi wa addu'a ya tuba mata fuska har ta tsufa shekara 70 fuskar ta wata ta muke ba sai irin da yara aka zo ba ba kamar yarinya dole kuma ita ce wanda muka yi bayani a karatun gidan tofa ta TV da yau. Wanda ta ce a aure ta, sun za ku tuna. Sun ji labarin za a aure wata suka ce a aure ta kawai. Annabi ya ce, kishi kuma zan roƙi Allah ya yi mu. Shi kenan. An yi za a ke cewa gidan Annabi Alaihi Salatu Wasalam wato kilik biyu ne. da yan kilik da ummu salama da yan kilik din na Aisha idan magana shekaru ne ga ta kyakkyawa to da yan kilik din ta da kuma yan kilik din na Aisha duk da tsohon zaune tana gurin Aisha domin ta san arewa wato albarmata take to haka akai shi ta ce to akwai alghairatu ko alghairatul mahmuda wal mazmuma akwai kishi na yabo da na garbi wanda ba za a cutar da abokin zama ba wannan kishi ne dole a kishin ka kai amma na cutar da abokin zama shi ne haramu to shi ne me za mu koya ga kashin hadisin na farko martabatu ummi salama radiyallahu anha wa anna ra'at jibrila matsayin na na ummu salama da cewa ta taba garin mala'ika jibril na biyu jawazu ru'yatul bashar lil malaika ya halatta mutum ya ga malaika wa wuqu'i dalik kuma hakan zai yi wa annahum yarawna hum ala suratil adamiyyin cewa za ta ganta ne a surar dan adam wani digar da aka taba kenan ba na manta wannan digar din a mun da ba IBC ina ji a tabbato wajen 2000 duk haka ko zaba aka yi digar sosai akan wasu irin makwabcin na malamai an zuwa kan jin a kan hissar tauhidi aka rika bugawa cewa jin zai yi wun dan adam ya ga mala'ika ba ma zuwa wari ba a ganin da akwai wanda suke biyo zai gan shi a surarsa suna kai ruwan ilimi kuwa matasa su karɓar zuwa dalili kaza kaza kaza to shi ne dan tattauna ce mai fa'ida wanda za ga ta ilimi ta karuwa ba ta wato neman suna ba ko inda yan social media mu ke yanzu yan neman suna ba irin wannan ba ta karuwa abubuwan da in aka zo matsalar za ka ga ka rika iske ka zari kana iya tuno wasu abubuwan ma da aka faɗa wannan shine muzakara ta ilimi amma abubuwan da matasan mu ke yanzu wallahi neman suna ne sai mutum ya jefa kyamara tun da yana da iko wayar sa sai dai ta tafi zai faɗa abin da yake an gane ko to wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye to sai ce wa annahum yarawna ma ala suratil ali annahum la yaqdiruna ala ru'yatihim ala suwarihim kage ba ta da ikon ganin su akan surar malaika jibril bai fuka fuki ɗari gida ya za ka kai annabi kuma ya ce ba guda biyu kowane ɗaya zai toje gaba sai ya toje yamma ta yaya za ka gan shi ya toje ɓangarorin ta yaya wannan ita ce labaran ummu salama kaga Allah kalli yanzu idan wani ya ji an hau titi an laki ummu salama sai ya ji ba daɗi domin ya ce wace matar annabi mai kaza din nan wanda ya bada ya kuma domin ya san wace ta sha shida babu min fada'ili zainab sunan da baya tuba ke sai ba wuce ce zainabu mai abu mai tagwayen suna zainab za ga suna ne da duk kakalin yan zamani yanzu zainab tana a zainab din eh an gane ko yau sai yace ummul mu'minin uwar mu'mini ita ma kaji har yanzu radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda الحديث عن وخمسمائة وخمسة وتسعون حديث في لما تدود قريب يزيد تسعين لبيار أنا عائشة رضي الله عنها أنا عائشة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ku duba ku ga wai abokiyar zama ce ke faɗan martabar abokiyar zaman ta. Amma mu yanzu da za ga abokiyar zaman kashe da take wa abokiyar zaman ta. Baka san bayu bane sun taɓa mai ta wai ka haka za a gaya ba. Ko wanda rashin dabara irin ta mace. Ko ma yin ne yanzu da ya auro ta in kika ce mata bai ya aiki ma ba yadda. zakin ya zama biyu ba ma za ga idan su ce rufe sai su rika faɗa kalmomi kawai idan su yi mu sai ce na na da take wata daga cikin mata annaba ne da ta sala kunna lin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wata daga ciki sun ce wa annaba ne sallallahu alaihi wasallam ayyuna asra'u bika da sauka ya ya kai wannan kadena me yake cewa kadena damuwa dan kana jin cewa wai matar ka tana jin cewa zaka mutu gaban mutu gani dama a psychology ba ta kai zaka fara mutuwa yawa a ko gaba da annabi ma ta suka yi in ka mutu wace ce za ta fara gonka duk da fasin san cewa ya bin da biyu na da Khadija da Zainab binti Kuzaima amma su alizabun su kawai idan ya mutu yanzu wace ce za ta bi wanda za su mutu sun gaba mutuwa saura kai to dan ka ji mace ta zo tana karya muke ban mu da wahala wannan dabi'ar ba ta ci haka psychology ne haka suka rike kawai sai zaka fara mutuwa ka bar mutu shi yasa a rike rike ne ga ta za ta haihuwa ba sai a yi domin wace dominate gida da yaya in an mutu an baka da zarzu ta ce ila ta ce wannan tunanin mace illa man rahimahullah yawwa sai ka dan da gaske يقال يجي فهنا أي لا أسرع بك لحوقا أي لحوقا موتا كينا هو وفاتا وأتيت ذات لك متوى ذات ذات ذات وأتي دور بيو كما ينقى بكيا قال سألنا يجي أدول كل يدا هذا أنه زفار فقال ni kuke fata mutuwa kaza kaza kaza ba wannan sai bi sa ya tafi sai yake a dole kunna yadda wanda tafi kowa tsawon hannu ba aka zo kasa matan ya tsirauna kawai sai aka samu sanda ka duba tunanin su aka samu sanda ana auna tsawon hannun sai a ce to gina ki inci kaza ne shine tafkin nan sai aka wacce ta tsawon hannu ba ta nan saudatu a dole a dole hunna yadda sai suka ga cewa a ana da saudata fi kowa tsawon hannu ba alimna ba suka ce duk a lokacin mun sallama cewa sau da za ta riga mun annabi su kuma a gurin su ba abun murna ne wanda za ta riga mun sa in kun lura ta bayan ya mutu ma a binki a nan ma kinki ne amma bai kyau cewa ne zan fara biyo ka ka wata da zai ta dare mata guri kenan saboda haka ba alimna ba sai suka ce daga baya sai muka gane annama kana tulu yadi has as-sadaqa abin da ake nufi da tsawon hannu shi ne sadaka eh bayarwa kuma gaskiya ne ka kalli a yanayin cewa ai da yawan bayarwa hannunsa shi ne mai tsawo baka ji abin da ba wuce yake cewa mai hannun yan dambe mai hannun jarirai shi na bai da tsawo ko ba ka bane duk tsawon hannun kan baka kyauta to kai hannun yan dambe ne da kai a dunkule yake ko kuma hannun jarirai ne kaga hannun jariri kullum shi ma a matsayi yake a dunkule yake shi ne ba wuce yake cewa wai alkawarin da ya karɓo ne to ya da rana nan ya buɗe kuma sai ya zama da ni kenan da aka ake faɗa sai a ce wai dunkulwa na alƙawarin da Allah ya yi da shi ya rubo to ai ka duba ka duba ka gani ko kwana bakwai ba za a yi su ba in dai wannan kai kake nufi da karɓo alƙawari to saboda haka wa kanat asra'ana da haukan bihi ita ce farkon sai gaggawar haɗuwa da annabi alaihi salatu wasalam ita wa zainab bintu jahsh wa kanat tuhibbu sadaqa dan mace ce mai san sadaqa ko san me ma ke na taura mun biya adabul mufrad ana ta taura wai tsakanin Zainab da na da Aisha wace ta muke ta kawai tunani yake wace ce ta muke ta sai aka ce bambancin su kawai shi ne ita ɗaya a cikin su duk abin da ya zo yana zuwa za ta raba ɗaya kuma sai ya taru za ta raba ita ma duka amma tara shi take dan ta raba da yawa duk kowace ne kyautar ba kwa gani hadisin da dana ya ta kirawo bai wata ta raba abu kuɗaɗe da yawa kuɗi ne mai yawa ya shigo aka raba gidaje har idan ta dawo ma za ta ce me suka ce sun ce mun gode Allah ya saka da alkai ce ce su ma Allah ya saka musu da alkai ba daidai bane a baka abu kai gum ba daidai bane ya kamata kai appreciate shine mafi kololuwa ma kace Allah ya saka da alkai shine Allah ya saka da alkai abin da kake nufi Allah ya ba wa mutum aljanna shine kololuwa ba wanda ta wannan ai balanta na ka dora Allah ya ji kan magabata Allah ya biya bukata duk wanda yana nuna ka gode mutum da haka wa kana tuhibbu sadaqa wata ce ne zan sadaqa kuma wani hadisin da yake cewa kullum mala'iku biyu suna sauka hadisin bukari da muslim sai yake Allah ka ba wa ciyarwa Allah ka mayar mata alheri ya ce allura da kuma Allah ka mai da garba marwaci kuma Allah ka haɗa shi da asara duk wani mai kyauta ku tambaye shi kuɗi za ku ga hadisi na aikace shi a gurin wallahi a aikace shi mutum yana gani kuruku lokacin da ya makale ma yake ba zai bayar ba lokacin shi ma Allah sai ya hana shi saboda idan ka zama mai bayarwa to amfani da kai Allah yake wajen wato zakulo daga damuwa ka fitar da naira goma sai Allah ya baka ɗaya kuma kamar da ibn al-qayyim yake cewa duk wanda ya rika kyauta ko sadaka kafin ta je hannun wanda zai ba sai Allah ya karba wannan abin yana kaidar da ni sai Allah ya fara karba sannan wannan bawo Allah zai karba da malaiku ne ma addu'a Allah ka mai masa da alheri Allah ka mai masa da alheri ka koyi wannan dabi'a idan ka kai kai kudi da dariya ki ka koma bayan bayarwa ko wani bangare ka rika cirewa ka bayar wani bawa Allah da yake cewa ji abin da yi business yake yace ni ran da dubu goma ta dubu zai ce to kawai zai tsara wa kansa wata dubu ɗaya zai ce to wannan ko ɗari biyu zai ce kawai zai ke yadda ita a kawai da ta taru zai ce to wannan da Allah ne na ce za ka yi ta gina alkhairi kuwa wannan tsari ne mai kyau banda wani abu da zai faɗo kawai a yi shi lokaci guda kawai ka tsara da zarar wani abu ya faɗo ba giri to tire wa Allah wani abu ka yi bizinin da Allah ba tijaratan lan tabur eh kasuwancin da baya karewa duk wanda ka shiga yanzu probability ne zai iya yi wa yanzu noma kake takama sai Allah ya hana ruwan sai an je tsakiya sai ruwa ya tsaya kaga ta buri kenan ai amma kasuwancin Allah shi riba ake ci ba a faduwa lan ta buri wani lokacin za ka je kun yi business ɗin kun gaba ga riba kana gani amma ba riba ba ma yanzu kokari kake a dama da uwar kuɗin ma malam dan Allah ka damu da kuɗi na yana ai kaza kaza ai dan Allah ka je wa kanka ba kuɗi kai yanzu har za ka je ai ma addu'a ka tashi da dare kai ta gaya wa Allah ya rike ba kuɗi kai yanzu ba riba kake so ba ka hakura ko ba haka bane to to wannan shi ne to me za mu koya a ƙarƙashin hadisi ma yi kabir na hadisi man kabatu na azima da zaina bin tijaj matsayi babba ga zaina bin tijaj na biyu fadul sadaka ta bi sabilillah falalan bayarwa dan Allah ba ga shi ba yanzu muna gani wai dan tata a cikin zaɓen ya gani to wallahi ayyukan dan tata ba ku ji komai ba Allah ina yau faɗa wannan kalmar ba ku ji komai ba musamman shekara goma sha biyar din nan ku wani wato abubuwa da ya rika na alkhairi wasu daga cikin ma ya zo aka yi zai faɗa ya ce kar a faɗa amma yanzu da ya mutu za a faɗa yanzu za ku ji da Allah kuma duk abin da dan taje ya rike gaba ɗaya ya ci ɗaya bisa ɗari na dukiyarsa wallahi bai ci ba ɗaya bisa ɗari bai ci ba ba Allah da kullum za ga shi mutuwa kullum ne mace yake take zuwa kuma kullum kuma ya gode wa Allah mun ji a zahiri cewa duk abin da yake nema a duniya ne Allah ya masa kuma gaskiya ne a duniya ne yana wata hirarsa na saurara yana cewa duk inda ka gana je a duniyar nan yace to gidana ne a gurin yace kuma ba ni kadai nake amfana baya zuwa ya zauna a hotel duk inda ka ga ya je tudu da gidansa yace kuma ba wai ki yake ki kadai ya zauna ba to shi ne nake gaya wani muna hira nace inda a irin magabata ne ko yadda ake zuwa a tarjama a yi tarjamar sai ibn musayyib shi ma sai an rubuta tarjamar da yadda yi wa ya samu duniya da yadda yi wa Allah da yadda yi amfani da ita wajen taimakon addinin Allah duk sai an rubuta shi ne za ga an zo ana tarihin mutum irin wannan ne wata baiwa Allah ce ta kanar ta zo ita kawai mata aure ce ta zo ta nemi tambaya akan wai mutu wannan jatar nan ta nemi tambayoyi ta ce malam da na ji abubuwan da ake faɗa a kan ɗan jata ta ce na tashi da dan na roƙi Allah na ce ya Allah ba kai ne ka ba dan jatan nan kudin nan ba haka tace mu tace kai ka baki kuma ga ayyuka da yawa yayi na alheri to ni ma ka bani irin sa nace to wannan abin da kika aya bizi ne aya bizi ne annabi alaihi salatu wassalam yace duk wanda Allah ya la hada illa fi sanatayn wanda Allah ya ba ilimi ko dukiya suka yi abu Allah da ita kaji ina ma Allah ya baka irin da kai wace Allah ya baka lada nace yanzu kin ga kina zuwa Allah ya baki lada irin da kanta to ma ko wanda suna nan masu kudin ma ai ba fi abubuwan da irin ta kuma sun mutu sun bar dukiya ta kuma zama ta magada wata kuma ta shiga lalitar kasashen waje shike kuma za a yi akawuntin dole a lahira tare da to wannan shine babu min fada'ilu muslai babu da yake magana akan wani abu daga cikin fadalan muslai shi ma baya sura muslai ko suna ne wanda yake ko da yake da ummu anas bin malik wanda dan da mori ne ba a yi shi ba wai bai taɓa existin ba kira sa anas bin malik radiyallahu anhu Allah ya dade su dubiye hadisi mai lamba da dubu da dari biyar da tsayin da shida ana Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas bin Malik Allah ya kara masa da annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yadkhulu baytan bil madina Anas bin Malik yace Annabi alaihi salatu wasallam bai taba shiga wani gida a Madina ba gaira baiti ummu sulaim kuma gidan ummu sulaim nan yake shiga kun za abin da yake ba da mamaki wani lokacin kai yanzu da ka zo kana tausayin san jamhuri amma ba ka ce a kyale ta akwai ba waɗanda suka zo suke bayani akan hadiza annabi su kuma ba ka tausaya ba duk kai da cewa wato ba su kyauta wa annabi ba sai wannan a ƙarshen zamani shi kadai imam muslim bukari dara kudin kai ibn sunni kawai da muke karanta mana da yau wallahi da saboda kaunarsa da annabi ya zo yana yana rubutun hadisin annabi Allah ya daura ya rubuta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da wannan rubutun yake yi Allah ya dauki ransa duk a gurin ɗan jamhuri duk yake ya annabi domin sun yadda da wasu hadisai da shi kokolwar da ce take yin bashi kawai ya hankali zai karbi wannan kuma kullum na wata magana Allah madaukakin sarki yanzu zai halittu annabinsa ya kyale a ta cutar da shi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wani abu a takaice kenan duk ana cutar da shi kawai ya bari duniya ta tafi haka sai ka zo kai kaɗai za ka gano da Allah zai annabi da Allah ya fito sai ya gane kowa ba zai gane duk wanda da annabi ya ce kai ruzuka kalmi ثم الذين يلونه ثم الذين duk qurunul mufaddala kowa ya yarda cewa zamanin da aka yi a baya sun fi waɗannan daga da duk Allah ya kyale shi ya kasa fito da wanda zai fito da wanda ba annabi sai kai an yi mutanen da su imam malik zai da girma ba annabi ko takalmi ba sa ya gudu a madina duk su kyale a cutar da annabi sai suna gani su rubuce rubuce su kasa faɗa sai kai wannan ba adilla aqliya kenan duka Allah ya kyale duk wayannan mutanen mutanen da za a zo a gaya ma wasu a lokacin wani da ya da an faɗi Anas dan Malik yace Allah Madina haske take ne annabi da barin duniya kai mana su duk wayannan bayan Allah da suke zaune suna girmama Annabi alaihi salatu wasalam duka aka gama komai karni na farko shekara da farko ta biyu ta uku duk aka gama ba wanda ya gane cewa ana gaya Annabi magana shi kai kuma ya mutum da ya rika fassara annabi da al'adarsa ya mutum da ya rika bawa yara wanda za su ga wani ko rubutu bai yi a zai ya rubuta sunansa da larabci ba wai shi za a ga yawo duk abin da ka ji kwakwalwar ka bata karba ba ka rushe shi ya hankali zai yadda da wannan ai haka ne kowa da abin da hankalin zai yadda wani abin zai iya zuwa kai hankalin ke karba ni kuma na zai karba ba ko ba haka bane to in kace da hankali sai muke hankalin wa kai da duniya ta yadda baka da hankali domin kana da certificate to da naka hankalin za a rika itibari ke kai ka za ka rika auno mana idan za a bi alul mar'i sa'at dununu wa saddaqa ma ya'taduhu min wa hum idan wato kana da bakin hali da kowa ya zo sai ka dauka kowa ma bakin halin ne amma idan zuciyarka mai kyau ce da mutum ya zo sai ka kyautata ba da su ka ce ana yin kaza laula in sabiduhu dambi Allah ya ce dan me yasa da kuka ji kaza ba ku ci kaza ba Hudayn bin Iyab yace baya kama mutum da laifi sai makudi 99 kaji zuciya ne to 99 ai na rantsi da Allah ba wai limamin gandu ba akwai waɗanda da dama yanzu ko ji suka yi an ce an gani mun ciwo da wata mata to za a ce ana kyautu da san cewa wani abu za a yi mata na alheri eh ko ba da ba mace wani abu ne za a taimaka mata da shi da yawa za su yi wannan zakar sai dai wanda dama baya san ka sai ce ka zan su koyan iska wai su malamai ko ba haka bane amma wani idan ya gani zai ce a wannan wani abu za a yi haka shi ne wannan typical example kenan duk wanda ni kai na yanzu aka gan mun ciwo da wata mace ko tsayawa muke da ita a duwa wani zai ji wani abu ko wannan ba zai ji ba wani ko zai ji shi to sai dauko waya ma ya rika dauka to haka bambanci ne idan zuciyar kamar kyau ce kuma ba ka san abu to kullum magana da muke yi ya za ka kora abin da babu shi ba sai da ba ake kore shi ba da za ka kore abin da babu shi kuma yanzu da aka zo yanzu ni ne na zo na ce muku nan ne kun ne da kudu bai tabbil madina kawai zo ce bi lakin da ji annabi baya shiga gidan kowace mace a madina ba gidan ummu sulaim ba sai wani yanzu ce aka maka Allah ina ka ga gurin nan abu mai sauki a rabin minti zai cewa ga gurin ga shafi ga lamba shi kenan ba duk wanda ya yi boko ba ma karatun addini ka karanta ba kai boko ka san ya ake da zai ko ɗan kuma ake yi za a zo a ce to da kace kaza ba sai na faɗa ne saboda kaza an san ka karanta ko ba ka ake yin da zan ba mutane da yawa kewaye ko wani yana nan ma to yake lalle sai ya sai ka da aiki sai ba domin ya aura ka ya tsaf yace ai saboda kaza kaza ka ce saboda kaza kuma a ce a littafi kaza kaza aka ce yin ana ji gaba a rafa da rafa ka ce guri da rato an san ka biya abinka kuma kai kai to wannan shi ne kun ji abin da yake illa ala azwaji sai gidajen matansa kawai bakina lahu sai aka ce da shi bakala inni arhamuha wa kila aquha ma'i bakala sai annabi yace da aka tambaye shi wannan aka ce da aka waka yi man magana sai yace inni arhamuha sai da annabi yace ina tausaya mata ita musulmi saboda ne ko kila aquha ma'i domin dan uwanta tare da ni aka kaje ta wani wato yaki da makwabta an gane ko shine kutila akuha ma'i na to wannan shine na lokaci yayi to ma yuqadu min al-hadith na farko ma qabatun zahira li ummi sulaim wala la babba wadda take addini ga ummi sulaim wala ha manaqibun kathira tana da su da yawa domin akwai yakin da aka fito bai sai da dauko makami sai ce in dai gurin annabi za a su ma ba da wallahi ba za su kyale ba ta dauko irin kanjar din nan sai duk wanda ya tinka ruwa annabi sai ta soka ba kai ba lawai ba da kai ba ya ce ta halatta wanda ba dai bane ita ba ta fankuwa dai annabi ya fito yaki ta ce ta zauna ita kawai wai iya ba da magani da waye su ce a muna zauna wa annabin mu lahani ta ke da ta ja daukan makami a yakoki na biyu bayanu ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam min rahma bayanin irin abin da annabi yake kai na jin kai wa tawazu da wato da kankan da kai wa muladafatul du'afa da annabi da yadda annabi yake kyautatawa raunana to kaji mai zuwa za mu tashi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalarta wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai game da muka faɗa satin da ya wuce littafin mata da muke magana an sami wasu da tije mutum uku kusan guda biyu kowa ya ce guda goma littafin na amalin yau mai wallaida sannan an samu wani wa Allah shi ma ce guda hudu muna roƙon Allah ya saka musu da alheri Allah ya yawaita mana irin Allah ya sa mu da mizani kamar da muke faɗa kuma akwai waɗanda musamman aiki sun mu kore shi muna sa ku addu'a to Allah ya saka muku da alkhairi kuna tallafawa da awa matuƙa na faɗa satin da ya wuce cewa wani bawan Allah ne shi kuma cikin matasa shi ya je wannan fitila wajen dubu ɗari uku da ake ganin da lokaci guda wanda suna cikin mutanen da ko da suna karfafan mu kwarai da gaske muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi ya biya musu bukatun duniya da lafiya Allah ya yawaita mana irin ko shakka babu kamar yadda cikin martaba da manaƙin ɗin zaben muna da wuraren da za mu taɓa za mu ga irin wannan da'awa tana buƙatar matallafa gaskiya tana buƙata to da haka kowa da irin abin da Allah ya hure masa da shi yake taimakon addini kowa in kuɗi Allah ya baka to zai yi ka nemi aljanna da kuɗi eh idan dama Allah ya baka hukun kuma kuɗi ne da ilimi da dibbi idan kuma dama Allah ba dauki zalki ya baka ta iya ilimin to da shi zaka yi wani za ka kowa da abin da Allah ya hore maka to da haka Allah ba ya baka kuɗi wani kawai ka rike su kai sai ya'yanka kai abin da zai zama ba sadaka jariya zai ga mutum wani yana da kuɗi ya ɓoye kuma ya koma yin hajji wanda ke nuna ɗaya ba da shi Allah yake so ka jira ɗaya ba cewa ne kan mai kuɗi ya yi hajji wanda ke nuna ɗaya ya yi amma dai ya zanto yana yin kuma wancan sai ka yi zahaba halin dusuri bil'udu masu kuɗi sun tafi da lada kuma yadda ake mutu wannan kuja'a kuja'a abin yana daure mutu kwarai ko da na je yau wani a nan gadon kaya akwai kanti da muke da shi a dorai muna zuwa kantin na dorai cikin ivory akwai tsakin kanti ko a ce sabuwar tunga suna da kaya masu sauki sosai shekaran jiya jiya na je wurin wani mai shagon shi wani ma da kadi da muke ce masa na yi biyayya a hannun da ni da shi da yamma har yi mun mistake a cikin wani guri na sai nake yawo da takardar sai jiya na koma da na koma sai na ga yayansa ne a gurin to ban tambaya ba saboda da wani lokaci baya zuwa ai ko wannan koma da yadda rawu zai biyo zuciya mu abba mala aminin na tsoron fushi ya rasu zai inna lillahi wa ashe wato ranar ma da na je ne wannan siyayya bayan magarba shi da kansa ya koma gida kuma Allah ya jarabe shi da ya kankanuwar rashin lafiya ya mutu to waye ya gaya ma kai kana da lokaci mai tsawo ba shi ka zai zan ana to azar dariya ne shi ka zai zan dai a lokacin ma an cike yake mu akan kan lawo zo rubuta ma kana na zo ya rubuta min da biro can da kwamfuta take da biro ya rubuta shi za ma maybe ya dan yi mistake din bayan yayi wannan aka miko min kaya na na take ga baki da muke ta yawan magana sai daga cikin dattijan mu na masallaci masu taimakawa ka duba ka gani cewa aka yi sai daga cikin dattijai muna sai da muka yi duba fara alai kabir fara yana faɗan sallama da suke da zai tafi yana cewa to za mu tafi yana faɗan kalma kamar ta ban kwana idan da ya san mutuwa zai ai ka san da akwai abubuwan da da yawa zai yi bai sani ba ake awoyi kaɗan suka rage a ciki. Mutum da haka lallai ya kamata a rika yi mata shiri domin ba a san yaya za ta zo ba. Kullum a rika shiri, kullum mutum ya zamto yana tanadin mutuwa, kullum. Shi da annabi yake cewa kun fi duniya garibun, wa adiru sabili, ka zama ba ko ɗan tafarki a duniya. kusan dai yanzu kwanan na abubuwan da za ku ta gani kenan muna roƙon Allah ya kiran su da gafara Allah ya yafe mu ya kula da bayan ko kuma Allah ya roƙo sun sarki ka ba mu tsawon kwana ne amfani idan ka mu zazo Allah ya sa mu fita da ke da imani muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da tsohon da mafuka duk wani waɗanda suke mana wasiya da alhamdulillah da kai Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu dukkan bunda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu dukkan buje ma ruhi da canjawa zamani duk yadda ya kai Allah ka ba mu anaka Allah ka kiyaye mu daga rufe ba muna roƙon Allah da sunan shawa da tsohon da wanda ka Allah ka ba mu ilimi da amfani waɗanda suka sa aure aka wada waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka suka shiga lamarin alaihi kabiru bara Allah ka ba shi lafiya Allah ka tashi kafaransa iyayenmu da malamin da suka riga mu gidan da suke alaƙa musu rahama Allah mu ɗaukakin sarki wannan da suke raye kuma Allah ka ba su kan kwana mai mutane matasan ma Allah ka shirya mana wannan ruwa ya kuntun rayuwa da ake ciki Allah ka yaye mana muna da kwana da sunayen cewa shugabannin mu a shugabannin mu Allah ka shirya Allah ka tura ta hanya wani yake masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu اللهم امنا في اوطاننا واغفر لنا ولا تؤمرنا واجعل ولايتنا في منها وتوكلها واتبع عبدك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ولا بكيت بقى حلقة على الأجيال wannan jiki ya ƙara sarki